وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan wa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka. ‘yan wa kamar da aka saba insha Allah za a yi kira a lambobi kamar haka. Ima lamba ta Airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu. kenan 96 99 01 62 haka a lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka sai alarma a wani لولي برام بسم الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين wannan mai tambaya na farko yana cewa bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku wai idan mace ta mutu ta bar ta bar ɗiyanta maza da mata abinda ake tambaya wai za a raba musu rabon gado ne a daidai maza da mata
to yan uwa mutane suna gama wannan masala da magana gado yan uwa da aka uwa ɗaya inda ake magana daidaita maza da mata irin wannan wuraren inda muke maganar mutum ne ya mutu ba shi da asali ba shi da reshi ma'ana asali babu uwa babu uba babu kaka kun babu ɗa babu jika sai yan uwa suke jiran su ci rabansu to wannan yan wanda ka bari shi na ka ce wanda suke kuke uwa ɗaya da su wanda ake uwa ɗaya da su su a wannan hali in ɗaya ne yana da ɗaya cikin shidda na abin da ka bari daga biyu abin da ya sama suna da ɗaya cikin uku kenan 'yan ciyarkin ɗaya cikin uku na dukiyarka to a nan ne idan aka raba gado na tsakanin wanda kuke uwa ɗaya a nan da mazansu da matansu daidai za a raba ba magana namiji da ba mace biyu amma inda 'yan uba ne suka gade ka ko uwa ɗaya uba ɗaya su za a raba namiji da ban mace biyu kamar na ɗiya na ta a gane da kyau amma mace ta mutu ta bar ɗiya kamar namiji ne ya mutu ya bar ɗiya a gane duk ɗaya ne duk da ya mutu ya bar ɗiya mace ce ta mutu da bar ɗiyanta maza da mata namiji ne da ɗaya da mata namiji zai gari zai ɗauki rabon mace biyu wannan haka ne da mace da namiji duk ɗaya ne gadon ɗaya ga ma'aikansu uwa ko uba ya mutu za a ba ɗaya namiji rabon mace biyu na fata an gane da kyau Allah wa ala na'am to sai wannan shi kuma mai tambaya a sallah ne yace idan mutum ya tashi daga zama na farko kuma sai ya dawo bayan ya tashi ya dawo wai me zai yi
to ƙa'ida abinda ya tabbata a sunna hadisin mughira annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin kan cewa man qamina raka'atayn fa in fa in raja fa in istam qamata fala raji fa lam istam qaman fala raji ma'ana da ruwayin abinda ke hadisin da ma'ana hadisin tabbata cewa wanda iya sallah zama na harko sallah mai zama biyu sai ya zabura sai manzana ce dan ya meke tsaye cak manzana ce kai dawo ya ci gaba da sallah in ya kare sallah gaba ɗaya ya yi tahiya ma'anar salati addu'o'i kayan ya sallama sai ya faɗi ya sujida guda biyu wanda aka ce ma qabl salam qabl kenan wannan wanda ya meke to wanda kuma shi kuma ya zaba da bai meke ba sai ya tuna ko aka manta sabi limami ne sai koma ɗan ya zamana wannan zai tahiya kare tashi ya cika sallar shi babu adaba qabli tunda bai meke ba ya dawo to amma wanda ya meke tsaye cak sai ya dawo to wannan laifi ne bai dace ba jahilci ne to amma bai bata sallah tunda ya dawo a nan za a ɗauke shi ya yi ƙarin tsayuwa a cikin sallah ya dawo ya yi tahiya ya tashi wannan sai a ɗora mishi sujada ba'adar salam don ƙarin tsayuwa da wannan shine abin yi ga wanda ya dawo bayan ya meke amma bai kamata ba a dawon e bai dacewa a dawo dawowa ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta fara jika ya dawo ya miƙe kenan kuwa lahi ne amma bai bata sallah sai sujada ba'da salam bayan ya kare sallah zai sujada guda biyu shine gyaran sallar wanda ya dawo bayan ya miƙe amma idan bai miƙe ba kullum zai koma dan ya zamna ko da zabura ko da hannun jabar kasa in ya duke bai miƙe kai ya koma dan ya zamna ya tahiye shi ma annabi salati ya doce tashi kuma ya cika sallah ba kalma ba ne ina ta an gane wallahi wa'alam na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya akan sakin mace ne yace wai idan idan aka saki mace a cikin jinin haila sakin yayi ko kuma bai yi ba
to ɗan uwa mas'alar sakin mace a cikin jinin haila lalle mas'ala ce wanda magabata sun yi maganganu a kanta wasu sun ɗoka an su bin qayyim rahimahullah sun ɗoka ma kan cewa saki bi ba amma a gaskiyar magana nassan hadisi ya tabbata me asalin maganar annabi sallallahu alaihi yana rayi abdullahi bin umar bin khattab radiyallahu anhu ya saki mace a cikin jinin haila aka ba annabi sallallahu labari gaban da ibn umar yayi manzana kware ya fada yace mishi kame da ta irji'iha kame da ta karkashin armanka don bai dace a saki cikin halalahi ne don Allah abinda wani umarni cewa fatal gudun da idata hinna fatal gudun da idata hinna kenan ku sake sakan idda sarna sake cikin jini mace bai cikin wannan ka'ida ma'ana ana abdullahi bin umar manzo Allah ce maida ta in ya maida ta in ta yi tsarki ta wannan jinin ya kare ta yi sabon jini ta yi tsarki in ya so kuma inda da ya sa in ya so in ba gyara sake ta amma kai sake ta a wannan bai dacewa to nan wannan hani da matsala ce mai data to sai wata ruwaya ta kalafa zama lamarin hashe'an bai gaba a wani abu ne sai suke ɗauka cewa ma'ana ba laifi ba ne ma'ana bai matsayin sake amma gaskiya kamar yanzu albani ya kawo ruwayoyin wajen isnadi na ga wajen shidda da mawkufi da marfu'i dai gaskiya bayan ta ce magana ya tabbatar da ruwa ya tabbatata annabi sallallahu alaihi ya ce Abdullah bin Umar wasiba ta talika mana kamata kai lissahin wannan sakin da kai aka ci ka maida ta annabi ta kai lissahin shi ka saki daya shi da magana ta tabbata nassan hadisi da nassan hadisi ya tabbata na dokan wannan saki a cikin jinin haila saki ne duk da laihi ne don haka kenan gaskiya magana mahi kari wajen jamhur kuma ga nasan hadisi cewa saki cikin haila laihi ne amma saki daya za a lissahi shi a saki kamar da manzana sanar cewa abdullahi bin umar ya lissahi shi a saki wannan shine magana ko da wani malami ya magana ga to nasan hadisi ya kashe kan magana gaskiya haka nan saki cikin haila yayi amma laihi ne a tuba ga Allah amma ya lissahin ya a maida ta cikin kashin armiyan umarni a maida ta a ci gaba da zama kuma daga baya in ta kama ba gyara ba cikin tsarki da kenan na iya karantar da mu'amma menene mutane matsalar mutane sakin mace saki lalle Allah subhanahu wata'ala ya ba maza saki a hannunsu amma me abin da yake muke da kaidi baka saki lokacin da kaga dama wannan shine musulunci ba a saki lokacin da aka ga dama saki iya da lokaci sai cikin tsarki ko ka hushi dole ka huce kai haƙuri har ka tambaya ta yi tsarki tana cikin tsarki wannan shi ne amma yau ana tare an kai an kawo ma an kwanta an tashi kawai ga ce na sake ki na iya cikin taka doka ta Allah ta Allah ta zaka hududullah wannan dokokin na Allah wanda da hududullah kan zalama nafsa Allah ce bayan bayanin wannan to wanda taka doka ta Allah ya ci kanshi da kanshi kenan yan wa ai hankali lokacin saki duk da zuciya ta yi zahi amma ka a yi saki lokacin da aka ga dama a bincika a wani hali matar take ko ka yi zahi ka yi haƙuri kan ka halbo shi kurin an ka halbo saki ya yi amma ka yi laihi in a cikin jini ne shi ne magana kenan a nan wannan shi ne annabi ya faɗa kuma ya ce amma dauke ta a zaman saki wallawa alam na'am malam sai wani shi ma yake magana akan magana abin da shahi saki kin yaje idan mace aka sake ta sau biyu daban-daban bayan haka kuma sai ta yi aure a wurin wani mijin da ta dawo sai shi ma ya sake ta da ta dawo wajen wannan mijin to wai in ya sake ta shikenan dal ya shiga ko kuma a'a tunda ta yi aure tsakanin wancan aure wancan saki biyu dal bai shiga ba to na yan uwa mas'alar hadam san kanta mas'alatul hadam da Umar bin Khattab radiyallahu anhu yayi magana kanta ya yanke hukunci kanta me mas'ala an san da cewa idan mace aka mata saki daya daban aka maida biyu aka maida na uku to wannan kuma fa in tallaqaha fa talwa ta tanke da jangara in sake ta ba dama da almeta sai ta wani sabon armi an kwanta da ita kunci na armi ta kun za ta iya komowa gidan wannan wanda mace take uku to amma nan menene inda arme mace ta yi arme ya rushe abin da yake baya sai an cika saki ukun daidai ne bayan ukun Allah ce bayan uku ne bayan biyan ka sake ta kenan a shi ne ka ciko cike na uku shi ne ashe ba ta halitta gari ka yi ta arme to amma ka sake daya wani ya yi arma ko ka sake biyu wani ya arma ko da an kwanta hanzu iya nan a mallake yarda daga sake armanta sakin gabi suna nan a mallake wani arme da ta yi bai rushe wannan bai rushe wannan bai rushe wannan sakin bi da kai ko saki daya in dai an saki ko saki bi ne arme bai rushe suna na amallake duk da ta sake koma gidanta kamar ta saki saki na uku to shikenan wannan kai da ita hita ya arme sabo dan na samun da yawa wannan rikici da yawa kuna sabanin mace in ta yi ta arme a ce ai ta arme to in ta saki ɗaya ne ta arme iya na amallake biyu ta yi arme bayan ka iya na amallake duk da sake melota kamar ta na uku to ka kare ya ta armi daban ba ce ya ta armi bayan wancan a sai in uku ne yake rushe abin da yake baya na fata an gane wani maganar kuma wallah assalamu alaikum
to malam wannan yake tambayar cewa wai- wani idan mutum ya yi sabon arme budurwa ce ko zawara ya ce to kuma wannan kwanakin in kamar na budurwa ne na kwana bakwai da ake bata in ba su cika ba in ya koma wajen waccan uwar gida wai zina ce ya yi kokwa to yan uwa mas'alar armi ba maganar zina a matsayin matar shi wannan iya kawo cikin manganun ɗaukacin kitabun rasi ko littafin ka wannan duk ɗaya ne da mata tana- kana gi- tana- mata suna gidanka duk ɗaya ne da wanda ya kewaye rakwanan wannan ya je gidan wancan ya yi zalunci ya aikata laihi amma maganar zina kamar da ake hudi ba zina wace gaskiyar magana nan kwarai magana ta kalle mata suke yada abin suke kara ba abin karhi su mai da kowa mutum zina ce har ma wata kalma ta malam bawashi wai wai dan da aka haihuwa a gida wai shine ma wa'ana ake shege shine shege wanda mutum yake wai ba shi ba shege bane dai na halak uban ne Allah zai kama da laifi kuma laifi ne babba dan wani laifi ya kai har a hilin kiyama Allah subhanahu wataala ya tada ka a hilin kiyama wanda yake zalimcin mata wani irin wannan iya daga cikin zalimci rakwana wannan ka ba wannan to irin wannan wanda za- wani laifi ya kai ka a hilin kiyama a bayanan da kai ga ka zo hilin kiyama bangaren jikinka a shanye ka kenan uban ne yake da laifi shine azzalimi amma magana da dan halaka ne kaman kowane da ba maganar zina bayan mata shi ce gaskiyar magana wannan magana kuma ta mata su gyara dan su suke kara abun mata suke man kara kukuta abun a mai da wada wai- wai- har ma wata kalma ko wata magana da ake yawo da ita ta jahilci kuma tana cutar da wasu al'umma mutum mai mace sama da ɗaya biyu ko uku hudu sai aka yi wani katari sai mata biyu suka aihu ɗaya rana al'adar mu nan a lissahin nan da muke a nan sai a ce ai ɗayan shege ne wai shege ne ya kwan wata ya kwana kenan a daren wannan ya je ma wancan ta haka ɗaya ɗaya biyu ɗaya shege ne kaga nan an sa wata shubha a cikin wannan ɗiya za a tuhumi wannan ɗiya kuma magana ce ta banza ba ta shari'a ba gaskiyar magana na ɗaya nan na ɗaya ya saba ma shari'a kuma ya saba ma ilimi jahilci ne a ilimin ce scientific ma mana a ilimin ce na adam bai wawai su ca suke mai kaga nan a wajen al'ada mu ta ake ai shi ciki mawa hadisi magana ce da ta ra'ayi kuma ba daidai bane ba a ilimance wai din ciki yana wata tara da kwana tara ɗa yake a ciki me suka so da sai aka da rana yasa kenan ɗaya rana ka je wa matan shi yasa aka yi ɗaya rana don ciki wata tara yake da kwana tara kaga wannan magana ta saba ma shari'a ta saba ma ilimi ta saba ma al'adar me al'ada a shari'ance daman cewa ba magana yanke kwana nawa ciki zai daidai wannan zai zama na a cikin ciki a cikin abin da Allah so wata tara da kwana wata tara da wata goma wata takwas wata wane ne wannan haka yake abin da Allah so a ilimance ma ilimi na likita bai ba da cewa wai ciki daidai ko ne kwana daidai kaza zai wata tara da kwana tara duk wannan ba ilimi bane ba kuma a ladance sau nawa kaga an amsali budurwa mata zawara ko zawara sabon arme nawa mutum zai yi arme kuma kaga Allah ya ka an samu da kafin wata tara ma yayi ba zai ce kwana tara kenan ma kenan dan anaka a kenan waje aka yi shi sai suka ce ai aka shakka aka yi yaro kai wata tara an ya kudin shi ne tunda ba ai wata tara da kwana tara to dan wata tara da kwana tara ba shari'a bace ba ta yanke wannan kwanaki aka samu wannan katarin amma ta shari'a ce ba gaskiya bane to wannan da sai wannan mugu da sai sa mata suke ake jihon mutum amma ta suka ɗaya rana a ce ai kwanan wancan ne ba wancan kenan ɗaya shege ne to ba gaskiya bane ba ba shege dan halaka ne kuma kewaye haramu ce laihi ne babba amma dan ko an samu dama bai zama towa shege shi uban ne ya shegantaka kuma shi ma tuba ga Allah ya nemi yahiya tun kafin a mutu shine kuma magana ina wata an gane wallahu a'lam ci gaba to malam wannan yake tambayar cewa wai ya ake yin istihara shi dai matsala ce ta same shi ya bi da hanyoyin da ake bi hanzu problem kin yana to eh istikhara ana yin ta ne za mu ce dukkan abin da yake ba na wajibi ba ta misali bayan istikhara misali yanzu ka ta tsayin istikhara ba kana da kuɗi ta tsayin istikhara in je haji ko ka in je haji ka ba wani ba nan ba wani istikhara bane ba ko in istikhara in yi zakka ko kan wani zakka ko zan zan yi gina masallaci misali ko gina makaranta an in gina makaranta ko gina makaranta wannan ba wurin bane ba abinda ake istikhara abinda kana da zabi kai ko ka bari misali bulaguro ne za ka yi misali aiki ne misali iri biyu ko kai wannan ko kai wannan wani abu da mu'amala yanda ake istikhara kuma na biyu istikhara ta shari'a babu wani abu da kake gani a maholiki ko a ce ma kaza iri-iri kaza ne a'a istikhara ta shari'a kurin ba Allah zabi ne subhanahu wata'ala ka bashi zabi kan wannan abin da zaka yi inda alkhairi ana abin alkhairi ne a yanzu ko a gaba duniya ko lahirarka Allah tabbatar da abin abin zo cikin sauki idan ba alkhairi bane ba a yanzu ko a gaba duniya ko lahirarka Allah bata abin kuma ya kawo maka alkhairi duk inda yake kuma ka Allah sa ka amince ma wannan alkhairin ka yarda da shi shine ma sa kara kinan kai ka kare kurin kai dai ka ba Allah zabi ba wani magana gani a mulki ko kaza kuma istikhara ta shari'a wani bai maka istikhara malam bai maka istikhara da ka je malami ce maka za mu istikhara ka je ka dawo gobe misali zaka misali zaka almi ko bulaguro ya ce ka je ka dawo gobe ngala ce ta wani mata matar ka ce ta arziki ko ce bulaguro ne bulaguro mai alheri ko ce wani mata mata ce mai horar kafa ba ta albarka ko bulaguro ba ce ta wannan kun dan duba ne kun ce ko wance ma makareci da yawa da yawa ba ne da yawa kun kurin bugoge ba magana sai ganin kurin ba da wadda ganin kurin duba ce ake sunan duba ƙarya ce mai suka ce ba hausa sa'a neman sa'a ko neman dan duba neman ka neman sa'a ne kurin neman ka tari ne dan gaskiyar magana da ka ce maka ka je ka dawo gobe zan baka labari to bu- wannan bu- du- duba ce maka to duba haramu ce duba haramu ce a musulunci zuwa wajen dan duba ma zan aika ce idan kai je zuwan ka kurin wani dan duba baka sallar kwana arba'in kuma ka amince da labarin dan duba ka hurce ma qur'ani ne mai mai kace qur'ani nan sun qur'ani Allah ta bazar cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah Allah ta ga yawan ana Allah ke ba ana mashi- ana mashi umarni ka gaya musu sama ko ƙasa babu wanda san gaiba sai Allah labarin wannan arma mai sa'a ne babu sa'a bulaguro da sa'a ba sa'a wannan ba na gaiba kenan shi sa manzo Allah ya ce idan kai yarda da labarin dan duba ka kauce ma Qur'ani haka idan akwai kadari balle ga mata ko ga musa in maza maza ka sa maza mu haka nan a takeice istikhara ba duba bace ba ba wani ganin wani ba a mulki kunin kai dai ka ba Allah zabi abinda Allah shine kurin ga yanda ake istikhara ta shi kamar Jabir bin Abdullah ruwa da Imam Bukhari ya rutu yana ce manzala yana karantar da mu istikhara cikin lamuran kusan duka yace menene za a yi sallah raka'a biyu ba sallah raka'a biyu za a karanta wannan addu'ar kamar haka Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر خير خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فصرفه عني وصرفني عنه ga yanda abin yake an ka ce alama in astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al'amara to daidai nan hadha al'amara sai ka ce sai bukatarka arme ne kasuwa ce bulaguro ne shine ko arman wance an hada nika ko hada safar duka dai abin da kai sai ka ci gaba kinan ka ci alama alama alama innaka alama in kunta ta'lam an hada al'amara kinan kasuwa bulaguro armawanci khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqimata amri wa ajilihi zuwa ka fi dini kai khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqimata amri ajilihi wa ajilihi faqaddirhu li wa yassirhu li summa barik li fihi kuma alama in kunta ta'lam an hada al'amara to nan kullum hada al'amara ana ake ka bukatar shi ma ka hudi bulaguro ne kasuwa ce armance alamin kun ta alaman hada al'amara ya ka ce sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri ajilihi wa ajilihi fasarifu anni wa sarifni anhu wa qadru li khayr haythu kana summa arjini bi shine ana istikhara kuma kai da ka ba da abin da ke ba na doye da ya Allah kai ne masanin gaibu kai ne masanin boye Allah ina neman ikonka da ikonka Allah wani abin zai Allah ni ban san gaiba kai ka san gaiba Allah wani abin zai Allah alkhairi ne a yanzu a addini na a lahirata ko a yawata a yanzu ko a gaba ka kaddara abin ka zo abin zo cikin sauki ka ba abin albarka an kuma abin wani zan Allah in a ce wani abin zai ba zai cuta da ni a addini na ko a rayuwata a yanzu ko a gaba Allah ka bata abin ka kaurar da kanshi kuma ka sa ina da ka kama da kai da jin da yake ka sa ina da shi ma'ana ta kurin shi kenan kai ka ba ka ba kai kai kai ka ba da zabi an yayu kenan ka saka Allah yi kuma bi da ka Allah abin da kai kai ka dogara da Allah abin da Allah yi kurin shine ba na ganin amurki ka sa amurki kai ko kai ko ga tsanwa ko ga shanu ko ga kudi dumu dumu duk ba haka bane ba ina fata an gane ci gaba to malam akwai masu tambayoyi na farko da yake can cewa idan mutum rauni ya same shi ba zai iya wanka ba kuma ga janaba ya zai yi shi kuma gudan yake can iya so a yi bayani kan wankan janaba da sanyi
in mun same shi rauni nami to haka da ya sa kawai ce rauni ya ce wai ya same shi ba zai iya yin alwala ma ya ce kuma wai ga janaba
to a takaice sai dai kurin dai a takaice sanyi ne kurin haka da ke dan wa yau kar magana ce a takaice dai masa'alar janaba ko sallah da janaba ko da sanyi arwalla ana inda sanyi ya kai bala'i nan sai da wuya in an bacan arewa misali ba sanyi ma'ana ya hana mutum arwalla to inda sanyin zai hana ka arwalla ko a ko ta rashin lafiya ko cutarwa ko sanyi zai hana ka wanka duk hukunci guda ne ba a yin alwala da janaba a yi sallah taimama ake a yi sallah da janaba ba a yin alwala a yi sallah inda janaba sai dai a yi taimama kenan idan sai ya yawa in sun samu ne an akwai ƙa'ida sai ka dafa ruwan zahi sai ga shi an Allah sauƙi da shi ga ta iri ga tanan da yanzu abin ya haida samu abun ko ka malaki da shi ya kai ruwan zahi ba wanda ya ko sai wannan dafa ruwa a wanka a'a haba da kyau ma ya dafa ruwa da kyau a yi gumi a yi wankan janaba ko arwalla duk ba lahi bane ba kenan in san samu ne a yi farko za a yi ƙoƙarin dafa ruwa da na ruwan zahi a yi wanka amma idan ya zamanto ba abin dafa ruwan kuma ga wani mukum ana mukum kun sanyi kuma balle ban ake ta waje iska tana kadawa to na iman lalle in kace kai wanka na ga alama ta dauko ka a ce ga gwamnati ke da karatu a yanzu da wannan sanyi sanyi ana mukum sanyi wannan mutum abin da ake ta waje ce watsa ruwan sanyi ruwan randa gaskiya akwai matsala to irin wannan sanyi a takaice ga zai cutar da kai to ka'ida an baka dama sai ka yi taimama ka yi wannan sallah ta asuba da nafilarta in garin Allah ya waye ka samu ran ta daga ko ka samu abin da ruwa sai ka yi wanka ka yi wanka na janaba shi kenan sallah ba harama ta wannan shine abin insha Allah ko ba lahi bane ba wallahi alam
sai malamin ne yake tambaye cewa wai raka'atul fajri kahin as-salatu ake yin ta ko bayan as-salatu
ai daman daga jin sunanta ya baka yanda ake yin ta dan sunanta raka'atayil fajr raka'a biyu ta alfijir kenan alfijir sai ta keto an yi kiran sallah bayan kiran sallah ta kwan ake yin rakatai da fajar shi wani shirya da muhimmanci bayan kiran sallah na ƙarshe a ba mutane ɗan damar da za su yi nafila ta kwan sallah yanzu misali a yanzu alfijir na ketowa ƙarhe biyar da minti arba'in da bakwai kuma ce shidda ba sha uku ta nan gaskiya masu sallah kare biyar da rabi su gyara sun yi binne lokaci bai yi ba binne ne aka yi nafila ce aka yi faralla ba ta yi ba alfajir da bata ketowa sai shidda ba minti goma sha uku kuma mutum ya diba ba kan gana bane ba ka diba alfajir ka ga alfajir gari ya wa haske a gabas a kare biyar da rabi babu kenan a yanzu an yi da wuri a yi misali shidda ba minti goma kayi ta da gaugawar gaske ba minti goma ko ba minti biyar son samu ne to kenan wannan sai daman bayan kiran sallah ne ka sun sallah ba sha uku take kidawa yace kuma ta kito a kiran sallah ka kada kiran sallah minti biyu zuwa minti uku ko kenan dai he bayan ketowa alfijir ake yin raka'atai alfajr raka'a biyu ta keto alfajr raka'a biyu ce ake yin ta to kan daga baya sallah asuba raka'a biyu wannan ko a gida ne mata ko a masallaci ne bayan raka'atai alfajr sai bayan keto alfijir ina wata an gane wallahi alam
to malam sai wannan yake tambace wai mutum ne ya mutu bai da ɗa to uwayen shi ma sun rasu sai yan yan uwan shi yayu da kannu wai baicin su kannun uwaye ko yayin uwaye suna da gado a'a idan mutum ya mutu bai da ɗa bai da jika babu uban shi babu kakan shi ga 'yan uwan uba ga kannu a nan kannu na ciki ɗaya su suke da gado in dai akwai maza da mata su za su ci gadon shi ‘yan uwa ɗaya uba ɗaya ne namiji rabon mace biyu ko ‘yan uba ne namiji rabon mace biyu illa an akwai namiji ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uba bai gado in kuma uwa ɗaya ne gare shi akwai sauran ‘yan uwan shi ɗaya suke uwa ɗaya su suna da ɗaya cikin uku in sun wuce ɗaya daga biyu abin da sama za su raba saura sai a ba dan uwan uba ko ƴan uwan uwa su ma saraba tunda su bisu cinye ƴan wajen bangaren uwa dai bisu cinye gaba daya amma idan dan uba ne saura shi daya ko da duka ƴan uba ne dan uba shi daya na ga duke gaba daya in shi kadai saura ko in ba an ba ƴan uwa dai ka ba su nashi sai a ba dan uba in akwai dan uba ba ba ƴan uwan uba saboda ya bukata zuwa wajen malaman malaman raban gado nun cin annaba raban gado gaskiya ƴan uwa wannan shine a takaice dai kenan me ake cewa yan uwa wannan gadon suka hudi za a ba yan uwan uban shi in babu yan kannu da yayu in akwai kannu da yayu su su gadon shi namiji da ba mace biyu kamar da muka bayani da yawan lawa
na to wannan mai tambaya akan sallar asuba a karfe biyar da minti talatin ya ji amsa shi ko da minti arba'in
Eh, sai wani ke tambaya cewa kamar wai idan aka saki mace saki uku bayan an yi mata saki uku kuma amman da ciki wai a iya mai dota
ha. Ci ɗaya da ciki saki ya yi ba magana mai dota. Saki ya yi, nan ba ma laifi ba ne, saki da ciki ba laifi ba ne ba. Dan wata talika ta tahiran abu ha'ilan, hamilan abu tahiran kai. Kenan annabi ba da dama saki da ciki, akwai masu ba saki da ciki, a saki da ciki ba laifi ba ne. Kuma a wani lokacin mun sha bayani ma saki da ciki ya yi da sakin mace ta aihu yana ake sakin keta domin saki da ciki tana aihuwa ta ƙari iddata in kwana ɗaya da kwana wadda ne amma kaga saki da goyo tana jego wani saki ne na keta domin a shari'ance idan mace tana jego aka sake ta ko shayarwa ta aka sake ta to wata za ta iya shekara ko shekara biyu ta jini ba shi kuma ka'ida ba ta wata uku dan na kuma yata kullum na bayani mata su gyara uwayen mata su gyara idan diyarka tana jin tana shayarwa aka sake ta ka kai mata ayyuka ta wata uku sai ka bincika ta yi jini uku tukwan ta yi arme ba a arme dan wata uku dan da dalilin shayarwa ne jini ya tsaya mai jini ce kenan ita in shekara biyu za ta yi ta shekara biyu ta yi jini uku tukwan ta yi arme haka kenan maganar sakin mace tana jiki yahi sauki kuma kan shari'a akan bayan ta ayyuka sake ta sakin keta tana suna sharawa wallahi wallahi na malam sai wani yake tambaya cewa kamar mai gidan shi ne ya sa shi aiki da shi kuma sai ya ɗauki ma'aikata an ba shi kuɗi ya yi aikin sai ya ɗauki ma'aikata sai suka je suka yi shi sai aka yi sauran kenan da yake sun haɗa da wani sai aka yi sauran kuɗi wayan ya ci ya ci halaka to bayani zai mai shi ma kwantara doka tun in zama to kamar mugenshi kamar ba shi amana ne kan baka amana ka kamar aiki to kaga anan daban ne da ma ba kwantara kai ma zaka ji wannan kuma kenan an kamar mutum yake kasuwa ne inda yawan yawan wannan tambayar Na'am.
mutum an yake kasuwa da cewa ka sayo mun kayan kayan jika aka ce jika goma goma ne na baka jika goma to wai mutum yake tambaya to in san wannan in san wannan rayin a jika tara jika guda ta wace Hmm.
sai tambaye mu tambaye to idan ya kai sha ɗaya ka cika mishi ya ce a to kenan har aka samu rigi kenan lokacin game game da kan shi mutane har ba su san haka ne yanda baka iya mai duk ƙari ka ya ƙara har aka samu rigi kenan nashi ne haka idan mutum ya baka irin wani aiki na amana kasuwa daban in mutum ya baka amana sayan ka ko wani aiki yanda kai haka za ka gaya mishi gaskiya magana ba magana cin riba akan amana na'am in aka samu rigi shi Allah sai ya samu al'umma ka samu rigi kurin haka ne to wani yake tambaya cewa addu'a idan an sa mutum cikin kabari wai wata irin addu'a za a yi mishi
da farko dai wajen ɗaukowa ana bismillahi wa salatu wa salatu bismillahi wa lamatar salama bismillahi wa lamatar rasulun salama na'am eh wannan eh, ko ko- ko- ko aka sunan salama imma bismillahi wa lamatar rasulun salama ko bismillahi wa la sunnat rasulun salama daga haka ake ɗauko shi a sashi Na'am.
an an sa shi kuma abin da manzo Allah yake sabbin suke na'am aka sa aka ajiye aka gyara komi aka mai da ƙasa aka daidaita sun muna amfani da manzo Allah sai ya tsaya ya sai tsaye akan kabari na'am sai ce ku roƙan ma dan uwan wasu gafiru a kaiku wasu rasulullah ta tasibit ku roƙan ma dan uwanku gafara ta Allah ku roƙan mai Allah ba shi damar tabbatar da mai tambaya ta mala'iku kenan shine Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu adda da ake yi akan kabari bayan an binne mamaci an manzana ya karanta da sahabbai ko shi yake yi Allah wa Allah Na'am, to sai shi kuma hallo yake saki tambaya akan cewa kamar in za a wa shi mamacin nan sallah wai wasu addu'o'i ne kamata a mishi ya ne ake sallar A sallar gawa abin da ya shahara kabara hudu ta ya shahara na'am
kenan bayan kabara ta farko za a yi fatiha har da sura ta bada sunna don mutane da yawa suna inkarin karanta sura shi kuma nan kuma nan ba nesa ba cikin sayil bukhari abdullahi bin abbas an zo da sallar gawa asali yana asarta sallar gawa amma na hebe da sallar gawa hebe da karatun fatiha kowa ya ji da ya ƙare yake ce ina sanatu haza li ta'lamu anna sunna yace na bayyanar da fatiha a wannan sallah don kusan karanta fatiha a sallar gawa sunna ce wannan shine abu da ya tabbata hatta cikin sahih bukhari cikin akan jazal albani ya kawo ruwaya hatta sura balahi bana ana karanta ta tabbata makai wannan shine kiran bayan fatiha har da sura kabbara farko kabbara ta biyu ayi addu'a ta kai awa annabi salati na ibrahimiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كبرت أو كبرت هدو الله اللهم اغفر له و... اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته منا فأحيي على السلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده wannan shine kuma ta ce allama la tahrimna ajraha wa la tadlina ba'daha shine mubancin kuran wannan shine bayan kabara ta hudu ake yi kuma kenan ko ta kabara da bayan za za a yi wannan ayi karatu a ta farko ta biyu a wannan salata uku ayi addu'a haka ta hudu ayi addu'a kabara ta hudu ma haka za a yi addu'a kabara ta uku ta hudu wannan addu'a za a yi duka wacce addu'a suka tabbata a sunna dai wannan shine abin da ake sallagawa to
ta malam ko wata ta ce tana da matsala arme ne aka mata nan tsawon shekara biyu su gonganta ba Eh, ta ce to shi na na farko dai bata tare ba hansu tana gidansu kuma mijin ba ruwan shi da cinta ba ruwanta da ba ruwan shi da shanta kuma ta yi shi ne ta ce ita ta gaji da wannan zaman ta ce wa in ta nemi saki ba ta yi lahi ba
to a yan uwa irin wannan masaloli da farko dai haƙƙin waliyinta ne in wa masa ke armi armi ba zama bane ku zo mu shakata ku zo mu yi aikin banza zama armi iya da bambanci zaman zina tunda armi ne kuma ba haka wace karamar da kanki ba ko waliye kahin ki nemi rabuwa ko a ne sai ki gaya ma ki shaida ma waliyanki ga halin da ake ciki muna da matsala muna matsala da mijina ga abin da muke ciki shi waliyanki suka tsama raman su za su nemo mijin wannan a zamana a yi bayani arman akwai shi ko babu shi meke ne in suka ga da dama a gyara a zo a gyara idan suka ga cewa a arman bai yiwa ko bai iyawa dama iyawa yakan yi rigima ce ɗauko arman ya arma iyawa samu ɓangare daga iya misali mace biyu ne iya mata ɗaya ta ƙiya ta gidan kun bai iya ɗauko ki kawo ki ko kuwa akwai matsala da ke misali bai da halin ɗaukar da wani arme kuma bayan yayi daga ba yi na dama dole iya bukata a haka bincika a haka tabbatar da arme bai yi wa shi kenan sai arba ku haka ne kamata maimakon keke na ma arme da kanki ma na lalace ki bar wa waliyanki abin hannunsu haka shine shari'a wallahu alam to wala wanda yake tambace wai mace ce wai tana da arme to tana lokal wai to wai a lokal kin akwai masallaci wai ta ce bata yin sallah wai sai ta shi ɗakin mijinta wai ya halatta haka hukum to ai ita sallah mace mai zuwa jami'a ita dole ta je masallaci ita dai da take ta sallata na ta sallata kama ba ta in dai za ta zo ɗakin mijinta a lokacin sallah ita ba ta ba da yankuna kanta in za ta je ɗakin mijinta a lokacin sallah shine haka yahi ta yi a cikin masallaci haka da tabbas haka manzo ce wata wata sabiya ki sallah a cikin gidanki yahi a masallaci na to idan sallah a gidan mace ya mata a nan masallacin Madina na nan sallallahu alaihi misalla dubu zagarin ku annabi ya ce kiyaye ɗakin kiyaye ina ga masallacin lakwal haka ne da ta hudin gaskiya ne in dai ta samu sallah a cikin lokaci wallahi wala
to malam ne yake tambaye cewa wai hufi iya kai misalin kwana nawa wai da lekin shi hofi shashi na yake sa wani shawai hofi kini kenan eh man sa shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade a bulaguro kwana uku a gida kwana guda da wani 24 wani zai iya kawo maka maganar sama da kwana uku a wata ruwaya wannan sahabi da ya kawo wannan hadisi na cewa ya yi wannan kwanakin abin da tabbas kamar albani bana mun nasan hadisin wannan tsansanyi ne bukata ta kama bai iya huddawa don ya mutu daga sham ne kuma sama can yankin na sham ko a yanzu wurin mai naji hudda ma huffin aiki ne wani akwai dalilin da ya sa ya na ga sati ne ya yi ma da huffin ya ce haka annabi wasu umarni wannan ka kai shi daban ce annabi abin da ya a jumulce kan hufi kun ya kayyade kwana uku a bulaguro kwana guda a gida kenan su sanduzar awa 72 a bulaguro a gida 24 awa 24 shine kun annabi kayyade wallahi wala
to malam wannan yake tambaya wai falar karanta ayatul kursi a makabarta ya ba ba ba farla ma da bulace ba ta ba ma nasi da annabi bai cikin sunna ma kan a makabarta mamaci ga kun an dake mishi kurun zakan ta adda da ake ba mu cikin Allah magabul warhamu annabi adda ke musulmi gafara ba ta kusi ba ko ta fatiha a kamar ta kun addu'a ce ake ba mu ta kun ba wurin karatu bane ku sauke wata sura ko wata aya wai mai tambayar nan ta suka yi ai abin sallar nan ta ta yi a masallacin lakwal ne ba ta yi ta je gidanta yau haka na hudu haka makaranta na ce sallah a masallacin lakwal in za ta je gidanta a cikin lokacin sallah tana da gaskiya ta yi sallah ɗakin mijinta shi yi ta yi sallah a masallacin lakwal a nan sallah kanka misali a nan sallah sallama wata wani ta ce ya rasu ina son sallah a bayanka ya ce na sani wanci kina son sallah a bayana amma ki sani sallah a cikin gidanki ta ki sallah a masallacin garinku jama'a ki wannan sai hadisi ne fa fi fa fi wuce ba annabi ba ta amsa ki yi a mas- a ɗakin ki ku ce ku a ɗaki ma ce ki yi a kuli haki a baranda a takaice tun daga masallacin ce ta yi ahlin gidanta ke da wannan nasi na karara annabi manzo Allah ce sallama ta a gida ta yi kuma cewa abin da muke bada in dai za ta samu lokacin sallah a gidan mijinta amma in lokacin zai huta kun ba an ce ba sai an je gida amma dai in akwai lokaci da ta gaya muku haka ne da ta yi sallah masallacin lakwal wurin ta je ta yi a gidanta haka manzo Allah ya ce shi yayi kuma ta yi lahi ba wallahi wallahi to wannan malam wai eh, tambayar addu'a na sabbin arme yake yi wai kayan saduwa
To, akwai sunna ta zo idan mutum ya amarya, bayan an ka amarya, ana so ya buɗe wannan zaman armi da ibada da sunna. Bayan an ce a sunna ya tabbata ana kawo almadara, a zo ba amarya da almadara abinci bayan an tattamna, kuma ah, a yi sallah raka a biyu. In can da maka limanci, wadanda ya ka zama liman, sabon liman. Sai ka zama liman, ku yi sallah ta tsaya a bayan ka ba dama ka ba. in wa kuma na bukatar musulmi kullum ka ajiye hankalin kai sunna kaka sa haɗa mata sha'awa ta- ta rinjaye ka ka bar amarya ta yi arwalla kai kai arwalla amarya a bayan ka kai a gaba yau kai limanci inda wata yau kai liman harko aka yi sallah raka'a biyu aka salamce ka juyo ka ɗora hannunka a saman kanta ka karanta Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabarta alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabarta alai kana da duka alkhairin da yake tare da ita kauce sharrin da yake tare da ita dai bayan haka sai kuma addu'a ta kuma ta yi da kullun ce annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda zai wajen iyalan shi yace bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana manzo Allah ta don da wannan addu'a lokacin saduwa da iyalan shi idan Allah ya kaddara samun da a wannan kwanciya shaydan bai iya cutar da wannan yaro tukuna nan tukuna ta kullun ce ta ba ta arme ba daga ran nan dai za a fara ta dai daga wannan dai rayuwa ce ta kullum wannan abu ne da yake ka gana an ba yaro kariya ka haima zo duniya ka ba yaro kariya ka yi ba yanzu ba ya ya rikice maka ta addu'a bayan ya rikice to nan annabi ce duk wanda ya kanta wannan addu'a lokacin saduwa da iyalai in Allah ya kaddara aihuwa samun dawa nan kwanciya shedan bai cutar da wani yaro kina ai kokarin yin ta sai kana samu wani namiji gafili rabkanan ne ba ruwan shi to ke matan yake din da abin ya rika shahe ku ke matar yake bismillahi allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana wannan kayan asadu ake wannan addu'a kuma wannan shine da abin da ke addu'a da ake wallahi ala na malam wani ne ke tambaya akan sallar gawa ya ce wai kamar wani malami ya ce da su abin da za su yi karatun qur'ani ne ba a yi amma ana iya yin hail- hailala da tasbihi da wannan da- da mai sunan shi da istighfari to dan wannan ce maka annabi ka kama magana wani malami ya ce kullum wannan malami ta so mun kama saka ka kan tambayar nan ba kullum an ce annabi ya ce kullum ka ce wani malami ya ce kai ma wannan ra'ayin shi ne babu ce baka an kullum wani lamarin addini bai halawa ni dai zana ga maka ga abin da ya cikin sunna na kan ruwa ta cikin sahih bukhari to shi wanda ya ga maka ya ce ma akan hailar wane ne ya ka tambaye shi waye ga mishi a ina aka samu ya ka samu amsa ne na ga mata ka samu lugu maram ka samu ga sultoyin sunna dai ka samu ko sahih bukhari ka ga yadda ake sallagawa ka ga bayani ka zo gaban labari ka tambayi malamin da ya ce maka ana ana halala da wane ne da ake da wace ce halala da menene da istighfari ya ka tambaye shi a ina samu tasbihi qur'ani ne ba a karanta eh kan ce kuma kullum gane idan ka ce kai astaghfari astaghfirullah astaghfirullah mamaci ka roƙa maka gafara ko kanka kanka ka roƙa maka gafara Allah ko kamace ba kamace adda ba amma ni ta da Allah maka fillu warhamu ko Allah maka fillu hayyin ni adda Allah gafarta mishi kidan ka ce astaghfirullah ka dama ya wadi to kanka kama mai ko kama mace addu'a wanda yake bukata addu'a baka mai addu'a kama kanka addu'a kuma sai ta bai aina samu kun haka gana yi eh ba sunna ko haka gana yi kun kuma je ka bincika tabbata tashi sai ka samu amsa amma lokaci ya yana ga a wannan ke eh, kuma tambaya ta ahima kuma lokacin mai kare kwana nawa ya mata aure kwana nawa ya kamata a bata in za ta bi na wuro inda ku- inda kuka da shi ne eh iya bararo ne akwai na- na- wannan kuma ba mu- musulunci bi kaida maka ya ce da balaguran kaza kaide nan da ka bata ba mana da ganka kana da ka mataka na balaguru Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim daga sai dai gobe Allah kai mun kiran ban kare gobe insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك تو ان wani ga kahin shi wannan kin yazo akwai wannan tambaye na kawai mu tsira haka nan tunda kira shi kun yazo اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته